أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى ينونا من أن اللوكتي يومنا شدا قوة شعبان إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan februari na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya mun dawo kan karatunmu na bulugul maram min jami'a billatil ahkam muna cikin kitabu sama za mu tashi babin libas babin da zai magana akan tubabi da shi ne babi na ƙarshe a cikin wannan littafi da yake magana akan sallah abinda yasa aka kawo shi kuma zai magana akan tufafi da idan mutum ya sanya zai sallah da shi sallah ta karɓu akwai tufafin da zai mutum zai sanya sallah ba za ta karɓu ba akwai tufafin da tufafi ne amma ba a yarda dan adam ya sanya shi a jikinsa ba ko kuma ya amfani da shi ba da saboda haka waɗannan hadisan da za su zo a wannan babi za su yi wannan magana shi yasa alƙur'ani ya ce mana a ya ku ɗan adam bayan Allah sake wato ba mun annabi adam ya kashi duniya sai ya ce to ya bashi tufafin da zai sanya a jikinsa tufafin nan guda biyu ne na sanyawa a jiki da kuma na zuciya wato shine tsoron Allah kenan ya bani adam qad anzalna alaikum wato libasan yuwari sa'atukum wa risha wa libasan taqwa Allah ya ce ya ku yan adam ku na sauke muku da tufafi wanda za ku rufe al'auran ku shi sannan kuma da tufafi na tsoron Allah saboda haka a ciki shine zai kawo mana akan hadisan da za su yi magana akan tufafin da ba bai halatta mutum ya sanya a jikinsa ba balle kuma har ya je yin maganar sallah da shi عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستهلون الحر والحرير رواه أبو داود واصله في البخاري عن أبي عامر الأشعري إذا أبي عامر الأشعري الله تعالى مسيدا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونو الله قال من الله سبحانه وتعالى ياتي ليكونن من أمتي أقوام lalle zai kasance a cikin al'umma ta wasu mutane yastahillun al-hir wanda za su na halarta farji wal hari da kuma al-harir rawu abu dauda abu don ne rawato shi asluhu fil bukhari amma asalin hadisi yana cikin sahih bukhari wa zai fata radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashriba fi aniyati adh-dhahab wal fidda wa an nakula fiha وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري وعن أبي هزيفة رضي الله عنه وعن هزيفة رضي الله عنه هزيفة الله قال مسيدا قال ياتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة النبي تعالى من جل سبت أغريش يا يهني مشارقة كوكون ذيراري على أغرفة وأن أكل فيها كوكون مشارقة wa an lubsul harir ya yi hani a kan sanya alharir wa dibaj da kuma dibaj wa an najlisa alaihi ko kuma zauna a kansa rawahul bukhari imam bukhari ya wannan hadisi a wannan hadisi na farko da makaranta an samu shi daga bi amir al-ash'ari Allah kara masa yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'umma da za a samu wasu mutane wanda suke halarta farji yastahilluna al-hir al-hir al-farj wato asalin su shine mutane suke halatta zina wanda da kamar yadda Allah ya gaya mana aka sani haka yake wala taqrabu zina innahu kana fashitun wa sa'a sabila kar ma kusa da zina ma kar aje to sai ya zama an zo wani zamani da jama'a suka mai da zina ba a bakin komi ba suka mai da zinan ba komi ba idan mutum ana yana tare da jama'a in yana su mazinata ne shi bai yayi ma sai ya zama ba kauye a cikin su ya zama bai waye ba bai san me ake ciki ba saboda haka wayewa suna ganin sun waye sun samu abin da suke nema sai mutum ya zama mazinaci kuma ko da wani irin nau'in mutum ne sai ga yana cikin irin wannan a'a mai kuɗi ne a'a mai sarauta ne a'a malami ne duka wannan nau'uka na mutane sai ka ga suna aikata zina ko ba sa ganin zinan a bakin komi sun halatta shi abinda sun san haramun ne a habawa ne ana yi ne a rinta kafin an girma dai kuma sai a bari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulunci bai san na yarinta da na kuma yanzu an girma ba to saboda haka hadisi sallallahu alaihi wasallam yace za a samu mutane a cikin al'umma ta wanda ba su dauki kizina a bakin komi ba mutum zai zama mazinaci ya ta yin zina har sai lokacin da karfin sa ya kare ya tabbatar yanzu kan ba zai iya mutum ya hakura ko kuma daga baya zai ya ce ya tuba dama baya ganin abu a wani aibi ko iyalansa suna yi baya ganin sa matsayin aibi to ya za a yi zamani ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar mutum ya kuskura ya fada cikin irin wannan sannan sai ya ce wal harir kuma suna halatta al hariri shi al harir kaya ne na kwalliya wanda ake sanyawa to shi wannan kaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne mutum ya sanya wannan kaya a jikinsa shi al harir ne saboda haka ba a so mutum ya sanya shi a jikinsa shi wannan al harir to shi ma karshen zamani ko wani lokaci a sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu cikin al'ummarsa mutane suke sanya alharir din nan kuma bai dame su ba sanari sai na uzaifa kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a sha daga koko na zinariya da azurfa ko kuma a ci daga ciki kar a ci daga koko ko kwano ko ƙwarya na zinariya ko na azurfa ko kuma a sha daga ciki ko kuma a zauna akan alharir da dibaj shi dibaj shi ma wani yake ne na alharir ake hadawa da shi in za a yi kayan sai a hada da shi a kwa masu tare ko kuma a zauna kan alhariri duk wannan musulunci ya hana wannan to shi ne hadisan abin da suke karantar da mu cewa shi wannan kaya idan mutum ya sanya a jikin zama bai halarta ba balle kuma ya wani abu na nauyin ibada da irin wannan kaya wanda yana da alhariri a jikinsa waɗannan hadisai suna karantar da mu cewar haramcin saka alharir amma wannan haramcin ya keɓanta ne ga maza banda mata su kan mata za su iya sanyawa amma maza ba su saba sannan kuma imam abu hanifa a wajensa ya ce za a yi amfani da alharir inda ba wajen sanyawa ba ne in ba za a sashi a matsayin kaya ba ne ba za da mata za su yi amfani da shi a wajen imamu abu hanifa amma jamhur sun tafi akan cewar inda ya zama tufafi a ya zama alhadirin to ba za a amfani da shi ba sannan ibn hajar al-asqalani radiyallahu anhu yace wanda ya hana zama akan alhadirin ne yace kar a zauna a kansa shi ya hana kuma a sanya shi a jiki saboda haka kaga wannan ya nuna duk abin da za a sana'anta da alharir haramun ne mutum ya yi ko kuma alharir ya kasance yana da yawa a cikinsa to ana so mutum ya nisance shi tunda hadisin da makaranta a nan din ya ce wa an najlis alaihi ko kuma zauna a kansa shi ma haramun din ne sannan ibn hajar din har yanzu ya faɗa wani waje ce malamai sun yi sabani akan haramcin alharir dai akan rawoyi guda biyu mashhurai ra'ayi na farko shine suka ce dan me yasa aka hana sanya alharir me dalili sai ma sai suka ce dalili shine alfaqru wal khuyala abin da yasa aka hana a sanya alharir a jiki saboda kar a girman kai kar a yi fariya saboda wannan ne aka hana saboda kar mutum ya sa alharir a jikinsa yana girman kai yana hufura hanci yana jin shi wani ne ya saka alhari da a jikinsa malamai suka ce to warkil wannan dalilin ne ya jawo ba a so mutum ma ya sanya shi saboda kada ya faɗi da shi magana na biyu suka ce saboda shi wannan kaya wanda akwai alhadis a jikinsa akwai zane-zane a jikinsa sannan akwai kawa a jikinsa saboda ka ya fi dacewa da mata ya kace mata su sanya saboda ga zane-zane a jiki sannan ga kwalliya-kwalliya a jikinsa to irin kayan da ya zama haka ya fi dacewa da mata su sanya irin wannan kaya bai dace da mutuncin maza ba irin wannan kayan wasu ka ce a har yanzu abin da yasa aka ce kara sun yi alharis saboda kar a yi kar a yi kamanceceniya da mushrikai saboda mushrikai kayan adon su ne shi wannan alharis din shi yasa wani hadisin kamar da makaranta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi alharis nasu ne a rayuwar duniya ko kuma naku ne a lahira to saboda kar a yi koyi da su su mushrikan a zama an sanya irin kayan su saboda kai aka ce to kar a sanya shi wasu suka ce ai har yanzu yana ciki saboda kar a yi wato israfi a yi albuzaranci wani yana neman rigar da zai saka a jikinsa ta fi ƙarfin wuyansa kai kuma kana son yi alhari a jikinka kaya mai tsadan gaske to wasu suka ce saboda haka ne sai aka ce to kar a sanya amma su mata aka ce za su yi sanyawa a jikinsu su ɗin ma idan kika tabbatar da makwabciyarki zani ya gagare ta ki je ki sayo alhaji ki zo ki sanya a jikinki to imani ki da saura ke dan imani ya cika ba za ka bar na kusa da kai yana cikin wahala kai kuma kana sanya irin wannan a jikinka ba to saboda haka shi irin wannan kaya na kawa na alharir an bashi wa mata ne za su sanya amma namiji ba zai namiji ba zai sanya shi ba a jikinsa a matsayin abin kwalliya ba قال عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه ولفظ المسلم فعن عمر رضي الله عنه سيدنا عمر الله قال مثل قال ياتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير yace annabi ya dace da sabbata gare shi yayi hani a sanya alharir illa mawdu isba'ain sai dai gurbin yatsu guda biyu aw salasin ko yatsu guda uku aw arba'in ko guda hudu متفق عليه وكانت مسلم سؤال كان وانا حديثي واللفظ للمسلم اما لفظ للمسلم ne to anan bayan ya kawo maka hadisan da suka nuna hani akan sanya alharir sai ya kawo maka kuma yadda aka aka aka toge aka yi istisna'i yace ga hadisi sai na Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani a sanya alharir amma sai dai in a gurbin ya tsada a sanya idan mutum ya yi samu zobe kenan zoben sana alharir ne zai iya sakawa a gurbin yatsa daya ko yatsa biyu ko yatsa uku ko yatsa hudu to amma abin da ake nufi da yatsan nan ba wai sai zobe ba sanya shi da za ka yi a jikin naka ma ba zai wuce gurbin yatsa ba ba wai sai zoben sa bane za ka sanya a misali a ce an dinka maka kaya an yi kwalliya an yi ado a ciki to adon wannan kayan kar ya wuce gurbin da bai wuce ya gurbin ya tsaba shi alharir din a jiki kenan in ma akwai shi a jiki to kuma ko ba ko kuma wancan din ne na cewar in za ka sanya shi to bai wuce gurbin ya tsu biyu ba gashi nan a jikin kayan ka amma bai wuce fadin sa bai wuce gurbin ya tsu guda biyu ba abin da ya sa ya tsu biyu iya girman da zai dauka kenan ko kuma a bai wuce gurbin ya tsu guda uku ba ko kuma a bai wuce gurbin ya tsu guda hudu ba in an ɗauko shi za a sanya shi a cikin yatsunka guda hudu duka zai shiga kowanne to iya wannan abin da ya ɗauka shine iya abin da za ka iya sanyawa a jikinka na alhali iya abin da ya ɗauka to wannan dai shine abin da hadisi yake karantar da mu wa an anas bin radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam rukisa li abdurrahman bin auf wa zubair fil qabis al harir fi safarin min hikatin kana bihima muttafaqun alaihi وعن انس رضي الله عنه سيدنا انس الله قال وسيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم ركس لعبد الرحمن بن عوف النبي جل جلاله ثبت ادريشي يا رانغومي وعبد الرحمن دان عوف والزبير سيدنا زبير في القبي في قميص الحرير a cikin riga ta alharir fi safarin a cikin tafiya min hikkatin kayan bihima daga wato wani ciwo da ya kasance a tare da su mutabakun alaihi bukhari da muslim sun rawaita wannan hadisi kaga bayan an cire maka wancan cewar in bai wuce abin da ya wuce ya tsu ba to sai aka saki ka maka wani dalili saboda shi musulunci kullum duk yanda aka yi akwai inda zaka takura sai a baka dama ko abin da ya kasance haramun din ne to akwai inda za a je sai a ce fa man turra ghayra bagin wala adin fala isma alayhi wanda ya takura ba wai yana yin zalunci bane ko ba yana ketare iyaka bane to babu laifi a kansa ya matsu kenan in matsuwa ne ta jawo amma haka kawai to ba za a bashi dama ba kenan to shine sai ga mana wannan hadisi yace sai na Abdurrahman bin Auf da sai na Zubairu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu rangwame a cikin su sanya riga ta alharir a cikin tafiya daga wani wato annoba da ya same su ko rashin lafiya da ya same su an ce kwarkwata ne take shiga jikin mutane a cikin wannan tafiyar da suka yi kuma babu kayan da za su saka sai kayan da yana sanye da alharir a jikinsu a jikinsa sai aka ce da su za saboda su zauna wannan dattin yana hawa kansu sai aka ba su dama aka ce su saka shi ya zama larura to shi ne a nan cewar an yi rangwame idan mutum ya faɗa irin wannan halin ya zama ba da zai yi to zai ya ɗauka ya sanya a jikinsa وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم هلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن علي رضي الله عنه سيدنا علي الله كرم سيدنا قال ياتي كثاني النبي صلى الله عليه وسلم هلة هلة سيراء yace annabi ya nan talar sabbata a gare shi ya bani wato ya bani a mayafi ya bani mayafi wanda akwai alharir a jikinsa na alharir sai na fita a cikin wannan mayafin na sanya na fita fara'aitul galabi waje sai na garansa ya ɓace da na sanya wannan kayan na fito da shi sai na garansa ya ɓace fashagabtu ha baina nisa'i sai na tsatsaga shi na rarraba shi a tsakanin mata na ba su na rarraba musu mutabakun alaihi bukari da muslim kuma za ka wannan hadisi وهذا لفظ مسلم وانا كما لفظ ان مسلم ne to wannan hadisin kuma sai na Ali yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi riga ta alharir mayafi na alharir ha an bashi kam shi kan ba masa kyauta ba sai ya sanya ya fito da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani da wannan kaya kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baci ya ga fiskan Annabi ya canja bai ya so ya sanya shi a jikinsa da ya gane zai ce a'a to tun da haka ne wannan raba kayan nan sai ya ɗauko wannan mafiyar rarrabe tsatsaga shi ya bayar a matarsa sai suna fafi ma'arihi salam ya bayar a mahaifiyarsa ya aika wata mata duk ya rarraba ya raba mata ya rarraba shi ya dawo ya zauna kaga ba a yi magana ba gashi nan ya yi amma ba a ce masa kaiwa ce ka sanya ba kawai yanayi ya gani na cewar ba a bukata ya ga canjin fiska sai sai yayi haka to saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kowane hali a wajen sa ake koya ba zai yi bar al'umma su shantake ba saboda kai sun yi wani yanayi sai ba su darasi malamai suna cewa da ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana tafiya sai ga wani gida ya fi gida gashi an kera gida gida kyakkyawan gida sai ce wannan gidan nawa ne ne a ce gidan wani ne ya rasu rumba sai ya shuru mai magana daga wannan ranar shi wannan wane idan ya zo fadan alaihi sallallahu alaihi wasallam sai ga alaihi sallallahu alaihi wasallam baya samun sakewar fiska yadda ake masa da sai aka daina ba a suke fiska ba a magana ba a komi sai dai zo ka a gaisa dai a shiru ya ce to ni kan mene mai gida ne kam yanayin mu ya koma haka ina ga wani gidan da nayi ne sai je sai rusa gida Ani sallallahu alaihi wasallam ya wucewa sai ga babu gida sai ce ina mai gidan ina gidan yake aka ce ya rasulullahi mai gidan na ai ya gagara gane yanayin yadda ake maka ya rasulullahi ya rusa gidansa nan ba shi bai magana ba ya yi da burke sai ya shiru ya da burke malamai suka ce karatun da yake nan shine lokacin ana so musulunci ya karfi idan annabi ya ce kai ma da gidan nan yayi kyau kai gidan nan yayi to sai a koma ga gidaje haka ne haka ne wani ma sai yayi wani ma sai yayi amma sai ya koyar da darasi a shiru shirun da yayin sai kai yanzu ba ta gidaje ake ba ana so a fita jihadi a haddace qur'ani a rike maganganun sa ayyuka ne ne haka ne bari mu bar maganar gidajen nan kaga wani ma ba zai yi ba Kwarai.
to kaga sanya tufafi na alhariru ba haramu bane amma da sai na da aka bashi kyauta da aka bashi kyauta da yaje sanya sai rai sai aka canja masa kyauta da ya gane haka sai ya ce a to tun da haka ne mun rarraba shi sannan da malamai suka ce za a gane cewar ashe za a ka iya ba mutum kyautar abu ba idan ya sanya a jikinsa ba Eh, haka ne dan gaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amma kuma da ya sanya ba sanya wa sai ya zama sai ya zama wani abu daban. to karka ce ai na- na bashi ma bai yi amfani da shi ba a ba hujja ba zaka iya bashi ya zama bai ya ba wa wani ko wani abu mai kama da wani نعم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الذهب والحرير ل- لإناث أمتي وحرم على ذكورها رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وعن أبي موسى رضي الله عنه daga wani Musa Allah ƙara masa yadda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi tsara mata Allah sabbata gare shi ya ce uhilla zahab wal harir lalle an halatta wato zinariya da alharir li'unasi ummati ga mataye na al'ummata wa hurrima ala zukuriha amma an haramta shi wa mazaji rawahu ahmad imam ahmad ne ya rawaito wannan hadisin wa nasa'i da nasa'i wa tirmidhi da tirmidhi wa sahahu sannan ya inganta shi shi kuma wannan hadisin yana karantar da muka wanda muka faɗa cewa zinare da kuma alharir haramun ne ga namiji ya sanya a jikinsa a matsayin tufafi amma kuma halal ne ga mata su sanya su mata su sanya a jikinsu ba su yi laifin komi ba amma maza ba su sanya ba haramun ne kayan kawa ne na aljanna an ta da shi a lahira mutum ya can zai saka Allah ya sa mu saka amma a duniya ba a so mutum ya saka wannan sai mata ne za su sa saboda alkurani ya ce a man ya shau fil hidiyati wa huwa fil kisami ghayr mubin su da mu mata a cikin kawa suke kowane lokaci a cikin kwalliya suke to su wannan alharirin za su sanya a jikinsu amma namiji kan dukiya ta maka yawa ka je ka dabi alhariri ka sanya a jikinka ka aikata laifi haramun ne musulunci ya haramta آه وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آه إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه رواه البيهقي وعن عمران بن حسين ده عمران بن حسين رضي الله عنه الله ده سو قال الله ده سو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا النبي آدم صلى الله عليه وسلم قال يا شيء إن الله لله الله ملوكين سركي يحب إذا أنعم على عبد yana so idan yayi ba idan yayi ni'ima wa bawa ni'imatan yayi wata ni'ima wa bawa an yara asara ni'imatihi alaihi aga gurbin ni'iman nan a gare shi shi bawa rawahu al-bayhaqi imamu bayhaqi ne rawaito wannan hadisin shi kuma wannan hadisin an samu shi daga Imran dan Husayn Allah ya kara musu yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana so idan yayi ni'ima wa bawa yayi wata ni'ima wa bawa a ga gurbin wannan ni'iman a jikin bawa din abin da yasa ka wannan hadisi ya magana kan al-harir kar ka sanya shi a jikinka amma ba wannan yana gwada kar ka sa kaya mai kyau bane wannan ba yana nuna ba za ka sanya kaya masu kyau a jikinka bane shi yasa sai aka maka hadisin cewar Allah yana so idan ya maka ni'ima a ga gurbin ni'iman nan a jikinka إذا القرآن يقول لك وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قرية للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة shin wane ne ya haramta kawa da Allah ya bar a cikin rayuwar duniya wanda Allah ya fitarwa bayinsa da abinci mai daɗi Allah ya haramta Allah bai haramta ba uriya lillazina amanu bil hayatid dunya kai ai wannan kayan kawon ma ka sanya kaya mai kyawu da ka ci abinci mai kyawu da na masu na masu imani ne a rayuwar duniya kuma an kebace musu ita a lahira a nan a duniyar kafiran suna shiga suna suna shiga cikin nasu suna ci ne amma daman nasu ne ba a dayantar da shi wa kafirai bane to a nan wajen kaga hadisin yana karantar da mu idan Allah maka ni'ima aka gurbin neman nan a jikinka Allah ya baka dukiya amma ka gagara cin dukiyar baka gode wa Allah ba kenan mutum yana da dukiya kamar yayi yaya amma abincin da zai ci a bakinsa ya zama wahala abin da zai ba wa iyalinsa ya zama wahala tufafi ba zai ba zai sanya tufafi mai kyau a jikinsa ba sai yana ta ajiye kuɗi kawai an ba shi ajiya ba zai iya kashewa ba kaga sun zama ajiya ke to ana son Allah maka nema a gurbin nema a jikinka Allah ya buɗa maka to ka canja miya a gidanka a ci abinci mai kyau Allah ya buɗa maka sanya kaya mai kyau a jikinka haka musulunci yake so ka yi amma kana da shi kana ta tarawa wane kawo ayi abu kaza mana ba za ka yi barawa ba wane ayi abu kaza kai wa kanka ma ba za ka yi balle kai abai to baka gode wa Allah kan ni'imar da ya maka ba in Allah maka ni'ima ana so a ga gurbin ni'imar nan a jikinka wato kai godiya ka sanya wannan abin a jikinka da Allah ya baka وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الكثير عن لبس القصي والمو- والمؤصفر رواه مسلم والمعصفري رواه مسلم نعم وعن علي رضي الله عنه سيدنا علي الله قال سيدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي yace ne da ran jalla subata gare shi ya hana a sanya kayan da ake ce masa alqasi wani tufafi ne wal mu- wal mu'saf wal musfarri wal mu'asfar kai wal mu'asfari sannan da al mu'asfar shi kuma tufafi ne wanda aka hada shi da jan kaya jaja jaja jan kaya shi ne mu'asfar ne waɗannan tufafi guda biyu shi alƙisi wani tufafi ne wanda ake ƙera shi a ƙasar sham a wancan lokacin sannan kuma da akwai alhariri a jikinsa shi kuma mu'asfar tufafi ne da ake ƙera shi amma ja ne jan kaya ne to malamai sun yi magana a ciki akan jan kayan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam an masa tanti kamar da makaranta a baya cewar da ja din sai suka ce za a iya sanya ja amma ana so ya zama an yi mukhaladan sa an cudan ya shi da wani wanda ba ja din ba ba su mutum ya sanya ja haka kawai jan kaya a jikinsa sai dai yayi ya- ya- ya cudan ya shi da wani wanda ba ja ba آه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال راى علي راى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال امك امرتك بهذا رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رضي عبد الله بن عمرو الله تعالى مسجد قال يا شيخ راى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين yace annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala shi ya gani a tare da ni ko su babi guda biyu jajaye faƙala sai ya ce in muka a marbuka da yara mahaifiyar ne ta hukunce ka da wannan ba muslim ba su ne rito wannan hadisun shi ko wannan hadisun an samu shi daga abdullahi bin amru ya ce anifin lasalama ya gan shi da tufafi guda biyu jajaye sai ya ce masa mahaifiyar ka ne ta hukunce ka ka sanya wannan jajaye wato in mahaifiyar ka ne ta hukunce ka kaga umarnin mahaifiya ne za a ji kenan kuma sai ya gwada masa ba haka ake bai je ya sanya wani kayan a jiki ya gauraya ba a so ya sanya jan kaya kawai Allah a jikinsa wa ana asma bintu abi bakrin radiyallahu anhu ma annaha akhrajat jubbatan jubbata rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqfut maqfufat aljay jaybi wal kummay wal farjayn bid dibaj رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يش- يستشفى بها وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد, للوفد والجمعة آه. وأنا أسمع بنت أبي بكر لقصيتنا أسماء yar sai na abubakar radiyallahu anhu Allah da da su annaha akrajat jubbata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle ita ta fitar da wani tufafi mayafi na annabi sallallahu alaihi wasallam fita gare shi makfufatal jaybi wanda yana da wato aljuhu wanda yana da aljuhu sa a fuje kenan wal kumaini sannan kuma yana da kofofi na na sanya hannaye a ciki a cikin wannan jubba din a cikin wannan alkyabba din za a ci ko gunjumar sannan wa farjaini yana da wasu kofofi kuma biddibaj wanda su kuma an sanya musu dibaji a jiki kawo abu dauda abu dauda ne ya rubuta wannan hadisin wa asluhu fi muslim asalin hadisin yana cikin sahih muslim wa zada ya kara kanat inda aisha ta hatta kubidat shi wannan tubabin ya kasance a wajen sayyidina aisha har sai lokacin da Allah ya karbe ta fa kafattuha sai na karbi wannan tubabin wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha kuma wannan tubabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanyawa a jikinsa فنحن نغسلها للمرضى منا wanke wannan tufafi ga marasa lafiya yustashfa biha muna neman waraka da shi wazal bukhari fil adab al-mufrad imam bukhari ya tsara a cikin adab al-mufrad yace wa kana yalbasu halil wafd wal jumaa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya wannan tufafin dan sallan dan karban baki in yayi baki sannan kuma da sallan juma'a to wannan hadisi kuma yana karantar da mu har yanzu akan sanya riga wanda akwai alharir a jiki sai na asma'u an zo ana gama da cewar gashin wanda da shin sabani sallallahu alaihi wasallam yana magana cewar sanya alharir haramun ne kar mutum ya sanya a jikinsa kaza kaza sai ta ce a haba sai ta dauko rigar annabi sallallahu alaihi wasallam gunjuma babbar riga ta ce a ya zai faɗi haka ga ga katuwar riga ta annabi sallallahu alaihi wasallam aljuhunta an tsaga ga aljuhu a jikinta ga ƙofofi na hannu inda za ka yi hannaye ga wasu guje-guje a jikinta sannan akwai dibaji a jiki wanda alhayu ne kaga sai ka koma karatunmu na baya da aka ce wata bai wuce wannan adadin da aka faɗan ba sai ta ce a in zai haramta ya haramta ma kada ce duka gaba ɗaya kada ce du haramun ne a za a iya sanya ko kaɗan mana ta ce wannan rigar wannan alkyabbar ta kasance a wajen sai na aisha har lokacin da Allah ya karbe ta sai ta dawo hannuna ta ce annabi sallallahu alaihi ya kasance yana sanya wannan riga wannan alkabba wannan riga kuma mu yanzu rigar nan muna wanke ta ga marasa lafiya idan mu duba shi lafiya za mu ɗauko rigar mu jika mu ba shi ya sha mu nemi waraka da ita sannan imamul bukari ya ƙara a cikin adabul mufrad yace wannan rigar da take hannu sai na asma'u annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya ta idan ya yi baki in baki sun zo zai tafi baki to sai ya ɗauko wannan riga sai ya sanya idan za a sallar juma'a sai ya ɗauko wannan riga sai ya sanya a nan malamai suka ce ashe kaga musulunci yana gwada maka ana son kai kawa kenan ana son kai kwalliya inda ya dace amma yanzu za ka samu matasanmu ranar juma'a mutum sai ya ɗauko wani maciccen kayansa daga wajen aikin zama zai wuce masallacin juma'a da abu jikinsa biji-biji bayan da yake kuma an taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam ga riga ma wanda har akwai zinariya a jiki amma yana sanya ta ranar juma'a ko kuma an yi baki to saboda haka ana so mutum ya irin wannan tsanta to a wannan hadisin an gaya mana cewa sanya alharir ya halatta idan dai bai wuce adadin da bai kai wato fadin yatsu guda hudu ba saboda hadisi da makaranta a baya inda bai wuce nan ba za a iya sanyawa bai wuce adadin girman abun da yatsa guda ɗaya ko guda biyu ko uku ko hudu za su ɗauka ba a jikin kayan mutum sannan sai yace a cikin hadisin ta ce fa na hannu da siru halil marda nastashfi biha muna wanke wannan rigar ga marasa lafiya muna nema musu waraka da rigar hadisin yana karantar da mu cewa ashe ya halatta a nemi tabarruki da asar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a nemi waraka da jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hadisai da yawa sun zo wanda suka yi magana akan haka wanda suka yi magana akan haka ana neman albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana neman dukkan abin da yake daga Allah sallama to ana amfani da shi ana samun albarkan wannan abin to shine sai malamai suka kawo cewa sayyidina ummu salma Allah ya kara mata yadda a wajenta akwai wata kwalba wanda kwalba ne na zinari na azurfa a cikinsa akwai gashin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu sai ta sanya a cikin wannan kwalba duk wanda ya koka a cikin mutane yana cikin wata damuwa sai ya aika mata idan ya aika mata da kwanonsa da ruwa a cikin kwano in ya aika kwano da ruwa ko ƙwarya da ruwa sai ta bude wannan kwalbar nata ta ɗauko wannan gashi ta kakkaɗa shi a cikin ruwan da ya aika ta ɗan wanke shi a ciki sai ta shirya gashi ta tambaye cikin kwalba sai ta aika mutum ta ce gashi akwai masa idan akai masa sai a waga masa a jikinsa irin rashin lafiya da koyi wanka da shi shi kenan sai warke sai warke su abin da yake damun su shi kenan sai warke kowane ne ciwo ne saboda haka ga maganin da yake maganin kowane ciwo tufafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashin annabi sallallahu alaihi wasallam in aka samu aka kala shi a cikin ruwa duk rashin lafiyar da yake damun mutum aka kakkada sai a bashi ya sha kawai shi kenan an gama gashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai na ummu sulaimin ta kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidanta idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidanta akwai taburma haka sai ya kwanta akan taburma har ya bacci ya dauke shi sallallahu alaihi wasallam idan bacci ya dauke shi kuma har yana yin zuwa ita kuma sai ta zo sai tana katsan zuban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana katsan zuban annabi sallallahu alaihi wasallam tana ajiye shi zuban nasa tana ajiye shi a cikin wani kwalba shikenan Anas bin Malik sai ya ce mata kin san menene wannan zuban annabi sallallahu alaihi wasallam da kika sanya a cikin kwalban da idan mutuwa ta ta zo talibai da suke sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in za a yi wanka na in za a sami turare a dauki wannan din a dan zuba a cikin turare da za a saka mini kafin abu ne kuma haka aka maza aka sanya a cikin turaren da za a samu a cikin ya zama wasiyar da yi sannan imam amur ya rawaito ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka ya ganta tana yi sai ya ce me kike yi ne amir yana kwace ana taba shi kamar zai ce sai ya ce me kike yi ne haka sai ta ce ya rasulullahi nurju barkatu li subyanina ya rasulullahi muna neman albarkan abun ne wa 'ya'yanmu muna neman albarkan wannan abin da wa ‘ya'yanmu sai da sulasula mai ce to kin dace eh sai da sulasula mai ce kin dace to wannan hadisan da makaranta da suka magana akan albarka neman albarkan annabin nan sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda yake shakka akan wannan har masu shuka ba sa ba sa shakka akan wannan sun yarda ana neman albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wai ba su yarda ana neman albarkan bayan Allah ba inda aka samu matsalar kenan sun yarda za a nemi albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za a nemi albarkan bayan Allah ba sannan kuma wani abun takeici wai sai kaga mutum yana nema ya kariyata kwanakin baya wani bawan Allah ya fidda gashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya gaji gashin gashi ne yana nan tare da shi a wajensa gashin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda kasan masar ta bashi ya fita gashin yace gashin a cikin kurba to kaga duk wanda yake son annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda ai zai yarda ko to me ya faru sai suka fito a social media irin wayoyi da sauransu nan ka ji wani mai rene hankali wani wanda ya rena mutane hankali yana cewa yana da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ai dan cuwa-cuwa ne dan yaudara ne zai yaudari al'umma a'a sabon ne sallallahu alaihi wasallam su aje gashin bane sun aje to da suka aje aka ce ba za a sami yiwon yanayin ba za a samu in Allah ya kaddara da rabonka za ka samu za ka same shi to idan mutum yana irin wannan magana kaga akwai maganar in annabi sallallahu alaihi wasallam ta tare da shi idan aka ce kaga shi wannan da za ka masa gashin na ce ya jika ya sha ba zai ji ga sha ba eh ba da zai ce kai ba shi bane ƙarya ne ma babu ma kawai zai ce ƙarya ne babu ma amma sabani sallallahu alaihi wasallam gashi da fitna asma'u ta faɗa tace duk mara lafiya rigan alaihi sallallahu alaihi wasallam suke dauko su jika in suka jika rigan sai su bace ta sai warke kawai sai warke to wannan Allah ne ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkacin annabi shi yasa komai za ka yi za ka ji ana cewa Allah ba mu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komai kuma su ma bayan Allah ana neman albarkar su ai Allah ne ya bibita bayin nasa saboda ka kuma masu albarka cikin bayin Allah akwai masu albarka wani wanda idan ya shiga cikin sha'aninka daga nan sai ga abubuwan yana ta tafiya saboda Allah ya ce mace shi da wannan albarkar yana tare da ita kuma duk wanda ka kyautata masa zato Allah zai iya bashi wannan an ce akwai malamin da aka yi yana yin baki a gidansa sai ya ta musu hidima ya ɗauko abinci ne menene a zo a sauke musu ita ce sai barayi sai suka gane wannan gidan nasa ba ana tara baki da yawa sai suka je za su yi sata a gidan za su saki takalman mutane bakin da suke ruwa to ranar kuwa ranar da suka je ko ba a samu baki ba su ne baki su barayi yana ganin sai ce kashi kai san duku da zuwa kawai sai shiga cikin gida ya shiga cikin gida ya ɗebo abinci yadda ya saba yi ya kawo kai barkan ku da zuwa kai barkan ku da zuwa ya kawo abinci ya kawo ruwa yadda ya saba yi ne sai suka ce kai malamin gowa ba irin bakin da kake yin nan bane ba mu ba wannan mu ba za ka ma muka zo yi abin da ya kawo mu ya ce a'a ya ce a'a haba ai ai madalla barkan ku da zuwa ashe lokacin da suka zo da ya kawo musu abincin da ya kawo musu kwanu sun wanke hannunsu da suka wanke hannayensu ya ɗauki wannan ruwan hannun nasu sai ya ɗabi da shi yana ɗan samarar lafiya jinya shekara da shekaru bai warke ba ya ce ya Allah a zurkaci waɗannan bayan Allah ya Allah ka warkar da waɗannan nawa sai ba shi ruwan ya sha yaro sai tashi ya warke da ya dawo suna gaya musu su barayi ne ya ce ai madalla da irin wannan satan satin da za ta kake jinya ai madalla da irin wannan satan kaga ba da ya dauki ruwan wanke hannun wannan barayin ya je ba wa dan sai ce Allah albarkacin waɗannan bayin naka Allah ka warkar da yaron nan yaro sai warke saboda kyakkyawan niyyar sa a zuciyarsa yana musu kallon bayin Allah to wannan shi ne ake so ka zaka wa kowane mumini wani zo mu ci abinci akwai albarka a tattare da kai in muka ci za mu samu albarkar juna amma duk sun dage sun tuttura irin wani abincin ma sai ya samu ka abin da kai da yanka ka zauna karkaci da wani bari a samu albarkar juna ka gani to saboda haka ana neman albarkan bayin Allah har gaba da gobe ana neman albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen babin za mu dakata nan insha Allah idan muka dawo kuma za mu shiga mun gaba da kitabus salati kenan babukan da suka yi littafin da magana akan sallah za mu shiga kuma kitabul janaiz littafin da zai magana akan janaiza abinda makaranta ne dai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarka ci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan hali da ake ciki na zabe da aka yi muna fatan Allah ya zaba mana alheri Allah ya zaba mana wanda zai zama mana alheri a cikin wannan rayuwa ta duniya da ake yi har lahira Allah ya kaure fitina duk wanda zai zama fitina akan al'ummar musulmi kar Allah ya bashi duk wanda zai zama alheri akan al'ummar musulmi Allah ya bashi ko da muna ganin ba alheri bane Allah ya mai da shi alheri dan zabin Allah shine zabi ba zabin ruwa saboda haka mu ci gaba da addu'a ba abin da zamu yi ban mu da wata magana maganar mu shine addu'a kawai Allah kai ka san daidai Allah ka zaba mana alheri Allah ka zaba mana shugabanni masu alkhairi wanda za su zama alheri wannan shine abin da ake so mu yi amma in muna tattaunawa ka ga mu bai yadda bake muna ganin mu ma akwai dabarar mu kuma akwai Allahumma malikal mulka tutil mulka man tasha Allah shi yake bada mulki a wanda ya ga dama wa tanzilul mulka biman yasha mimman tasha ko Allah ya kwace ga wanda ya ga dama shi ke bayarwa a ga wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama saboda haka wannan zabukan da ake yi da duka Allah ya zaba duka eh ya ya gama kawai shi ne kuke wani abu ko kawai an an yi an gama to saboda ka ta roƙon sa Allah sa a dace Allah sa mu dace akan daidai أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته